الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته يومنا درسنا أربعين دبيوبة درسنا أربعين دبيو أتكل لتافين كتاب التوحيد زام تاشي باب باب قول الله تعالى babin fadin Allah madaukin sarki fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun karfa kuke saka wa Allah kishiyoyi alhali kuna sane kuna sane kuke sawa Allah kishiya Allah shi kada ya dace a bautawa shi kada ya dace a nemi taimakon sa shi kada ya dace ai tawakkali a gare shi shi kada ake rantsewa zuwa gare shi amma sai a zo ana rantsuwa da wasu ana neman taimakon wasu ana nuna Allah zai iya abu amma wani ma zai iya irin abin da Allah ya yi ana nuna ba dan Allah ba da wani ko ba dan Allah da abu kaza ba kar ku saka wa Allah kishiya wa antum ta'lamun alhali an karantar da ku kuna sane cewa Allah shi kadai ake bautawa wannan fadin Allah madaukin sarki falataja lillahi andadan wa antum ta'lamun shine fassarar sa malam zai mana Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya ji kansa ya masa rahama ya karba masa ayyukansa sai ya kawo mana asar na ibnu abbas sai ya kawo mana asar na ibnu abbas sai ya fassara mana ayar qala ibnu abbas fil aya abdullahi dan abbas yake fassara wannan ayan yake cewa al andadu su kishiyoyi da ake sawa Allah din nan dole sai mutun yayi taka tsantsan sai yayi da gaske in ba haka ba kullun zaka ga zaka zama kana cikin shirka ne kana mushriki kullum to sai abdullahi dan abbas yake cewa an dadu wa'annan kishiyoyin huwa shirku shine shirka akhfa min dabibin namli wallahi ita shirka matsalarta uya da take a jikin mutane ba san ma suna yin ta ba ko kuma suna yin ta ta yadda ba ta tsammani tafi shiga duhu fiye da tattaki da tururuwa take yi ala safatin akan wani dutse mai fadi sauda baƙi fi zulmatin laili a duhun dare abu biyu na farko tururuwa baƙa ce dutsen baƙi a cikin duhun dare abu nawa kenan abu uku da na hudunsu na farko baƙa a baƙin dutse a baƙin dare za ka iya ganinta ba za a ganta ba na biyu tattakinta za ka yi jin motsinta kunnanka ba zai ji ba ido ba zai gani ba to haka shirka take a cikin al'umma wallahi sai wanda ya karanci babubukan shirka ya ga misalai na shirka wallahi zai ga mutane kusan wani ma za ka gani sifa ce ta almajiranci ta tare da shi amma yana shirka yanzu kamar kalmar don Allah don annabi shirka ce shirka ce amma sai ga har wanda suke sifanta da ɗalibtan ilimi za ga suna faɗan wannan kalmar duk abin da yake shirka ne ko da ya zama al'adar ku mutane to amma ka bai hankali ka watsar da al'adar nan kamar yadda da a cikin al'adunmu akwai rantsuwa da aradu malamai suke tau'azi aka daina saboda shirka ce to yadda yadda abdullahi dan zai fassara yadda shirka ta shiga duhu kamar duhun kamar tururuwa a cikin duhun dare akan duhun dutse ba za ka ji takunta ba za ka iya ganin ta da ido ba wannan na ɗaya kenan ma'ana an gaya mana tana da tana da wahalan ganewa sai ba mu misali wa huwa an taqul shine misali kace wallahi wa hayatiki ya fulanatu na rantse da Allah da kuma rayuwarki kewanci ka rantse da Allah ka rantse da rayuwarta nan gurin akwai masifa guda biyu shirkoki guda biyu na ɗaya da ka ce wallahi wa fulanati wa, wa, wa hayatiki ya fulanatu na rantse da Allah da kuma rayuwarki da duk abin da zaka hada duk abin da ka san aikin Allah ne a Allah ake wa ba a saiwa da sai dai ka ce sannan to ka ce Allah da wani wannan shirka ce ka ce ba don Allah da polis ba ka yi shirka balle kuma ina kace kuma ba dan police ba kadai kai shirka wannan na ɗaya kenan na biyu ya rantse da Allah da kuma rayuwar dan adam kaga wannan rantsuwa ne da wani Allah shine mahdurain nan gurin akwai shirka guda biyu na farko yayi rantsuwa da wani Allah to da ba a rantsuwa da rayuwar wani ba a rantsuwa da da ilimin wani sai dai rayuwa da rayuwar ubangiji rantsuwa da rayuwar ubangiji domin shi alhayyu ne sannan za a rantse da ilimin Allah subhanahu wataala amma ba za a rantse da rayuwarka ba ba za a rantse da ilimin wannan ba ba za a rantse da girman wannan ba to nan kaga an yi shirka saboda an rantse da wani Allah sannan kuma akai aiki da wawun da take nuna wanin yayi daidai da Allah ba a sa wawu ba a cewa da kaza yanzu misali kana da mai gadi a gidanka barayi su zo su shiga can su shiga sai da suka zo kusa da kai sai mai gadin ka yayi yayi harbe harbe suka gudu da safi ka ce ai ba dan mai gadi na ba da an yi kaza wannan kai shirka kai tsaye ko kuma ka ce ba dan Allah da mai gadi na ba a'a ba dan Allah da shi kadai ba in kuma kana ga mai gadin ka yayi wani aiki na sababin da shari'a ta ce dama ka saka shi irin wannan aikin to in ka dace sai ka ce ba don Allah ba, sannan ina da mai gadi. Sannan, mana dukkan mai gadin da ya ƙoƙarin nan bi iznillah, da izinin Allah ne, da ƙarfin Allah ne, Ubangiji ne ya ba shi ikon hakan, kai ma ya ba ku ikon hakan. Ba don Allah ba, sannan na ajiye karnuka, ba don Allah ba, sannan na ajiye agwagin ƙwaƙwa. ba don Allah ba sannan na kewaye gurin to ka ce sannan ma'ana sai da Allah ya gama nasa sannan kuma ya ba da wani sababi ya zartar maka da shi da izinin Allah din subhanahu wataala sau nawa babu kare babu mai gadi kuma Allah yake tsare abu sau nawa da kare da mai gadi kuma Allah subhanahu wataala yake hukuncinsa to karka ce da kaza to wannan kaga shirka ce guda biyu anan sannan ka ce wa hayati ko kuma wallahi wa hayati na rantsa da Allah da kuma rayuwata la rayuwarka haramun ne shirka ne ka rantsa da ita sannan ka ƙara wawu kuma a duk abin da ya halatta shi kuma haramun ne sai malam yake ce mana wata ƙulu misalai ke ta bamu na shirka ƙarama duka wannan sai ta bamu shirka na baki a shirkul ƙauli shirka da bakinmu yake aikatawa wata kulu ka ce laula kulaibatu hada la atana lusus haramun ne ka ce ba dan kari karnukan wani ba kariyar wani ba da barayi sun zo mana a'a ba dan Allah ba dai in har zaka sa karnuka sun yi aikin su sai ka ce sannan kuma haushin karnukan mu walaula albaqtu fi dar la atal lusus ba za kuma ka ce ba dan agwagi masu kuka a cikin gida ba da barayi sun zo mana a'a ba dan Allah bane in har zaka ce agwagi sun yi wani aiki da yake taimakawa sai ka ce ba dan Allah ba sannan sannan mun aje agwagi agwagin mu sun yi kuka wa qaulur rajuli da kuma fadan mutum li sahibihi ga abokinka idan ya maka wani abin arziki ka fita daga cikin wata damuwa sai ka ce masha Allahu wa shi'ita idan Allah ne ya so Allah ya so ka so kai ma a'a Allah ya so dai sannan kai ko kuma yana da wani abu da kake gani wata tsiya ce zai iya maka wani abu ka ce idan Allah ya so da kai a'a haramun ne idan ka ce idan Allah ya nufa sannan kai ma'ana da Allah ya nufa sai ka zama ɗan aikan Allah don ka zartar da abin da Allah ya nufa ka ke sa sannan ba don Allah ya nufa ba sannan na sha maganin kwantar da tashin zuciya da na yi amai sannan kai ka ce sannan ubangiji ne kenan ya kare ka wannan kuma sababi ne na shari'a da Allah ya nufe ka sau nawa mutane suke shan magani ba sa warkewa sau nawa mutum cuta za ta kama shi ko ba abin da ya sha kuma ya warke sau nawa sadaka ubangiji ne kenan in magani ya zama sababi sai ka ce sannan kenan in ba haka ba kai shirka ga Allah shirka ga Allah kuma in an mutu za a shiga ba za a za a fito ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u wa qawlur rajul laula Allah wa fulan mutane zaka ji suna cewa ba dan Allah da wane ba a'a ba dan Allah ba sannan wane la taj'al fiha fulanan ko karka sa wane hada kulluhu bihi shirkun dukkan wannan shirka ne inji Abdullah dan Abbas rawi bin abi hatim Abdullah da Abbas ya fassara mana mai ake nufi fala tajalu lillahi andadan fala tajalu lillahi andadan wa antum ta'lamun dalili na biyu wa an Umar ibn al-Khattab an karbo daga sayyidina Umar dan Khattab anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah tsira da mice Allah tabbata gare shi ya ce man halafa bi ghairi llahi faqad kafara duk wanda ya rantse da ba don ba da Allah ba ya kafirce kun ga kenan wanda ya ce wallahi wa hayatiki ya fulanatu na rantsa da Allah da rayuwarki da kun san a can baya har ana rantsewa da rawanin sarki na rantsa da rawanin sarki ana rantsewa da shehunai na rantsa da shehuwa ne ana rantsewa da annabawa kamar misrawa wannabi aka ji sun rantsa da annabi wannan haramun ne annabi Allah ne ya halicce shi ba a rantsuwa da halittar Allah subhanahu wataala ana rantsuwa da Allah ne shi kadai sunaken Allah ko sifofin Allah da su ake rantsuwa yanzu misali za ka yi cewa ka rantse da ar-rahman ka rantse da ar-rahim ka rantse da allahu wannan sunake ne za ka iya rantsewa da sifar Allah na rantse da ƙarfin Allah na rantse da ƙudurar Allah na rantse da hikimar Allah za ka iya rantsewa da ƙur'ani domin zancen Allah ne subhanahu wataala na rantse da alqur'ani saboda qur'ani zancen Allah ne Allah ya gaya mana wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah Allah ya kira qur'ani zancen sa zaka yi rantsuwa da qur'ani ba za ka rantse da Ka'aba ba saboda Ka'aba halitta ce ba za ka rantse da masallaci ba za ka rantse da wayannan ba za ka rantse da kabarin annabi ba za ka rantse da annabin ma sallallahu alaihi wasallam duk annabawan duniya ba za ka hada su ka rantse da su ba saboda su ma halittun Allah ne da Allah kadai ake rantsewa to shi yasa nan malan Allah ya saka masa da alkhairi bayan ya nuna mana fala taj'alu lillahi andadan sai ya ya dauko fassarar Abdullah dan Abbas ya sa rantsuwa suna daga cikin shirka sai ya kawo kuma athar man halafa bi ghairi llahi faqad kafara duk wanda ya rantse da wani Allah ya kafirce au ashraka ko kuma yayi shirka idan ka rantse da wani Allah kana ga wannan daidai da Allah yake wannan kafirci ne idan ka rantse da wani Allah mun gane ko ba kana ganin yana daidai da Allah ba wannan kuma shirka ce karama in ka rantse da wani Allah kana ga yayi daidai da Allah wannan kafirci ne kamar yadda wasu ke rantsuwa da shehunai suke rantsuwa da annabawa suke rantsuwa da wasu gurare kaga girman su irin na Allah ne wannan kafirci ne mutum ya bar musulunci in kuma ba kana nufin sun kai Allah bane ne to nan kuma shirka ce karama shirka kuma ita ma kaga an shiga wuta sai ta Allah wa an hudhaifa radiyallahu anhu ko an karbo daga hudhaifa Allah kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yake cewa la taqulu kar ku ce ma sha Allahu wa sha'a fulan idan Allah ya so wane ma ya so a kar ka faɗi haka idan Allah ya so da wane kar ka faɗi haka kar ka sa da walakin ƙulu sai dai ku ce masha Allahu summa fulan idan Allah ya nufa sannan in har sai ka sa wani yanzu idan wani ya baka wani abin arziki sai ka ce Allah ya nufa zan je makka ya kira ka ya baka kujerar makka ya ce ga kudi je ka biya ka je ka biya sai ka ce Allah ya nufa zan je makka Allah ya nufa ta hanyar wani shikenan wani shine dan aikan Allah Allah sannan wani ka shiga wani mawuyacin hali wasu su zo su tsatsaya a kai su yi ƙoƙari su fitar da kai waye turo su Allah ne turo su saboda abin da za ka tabbatar ubangiji ne yake turowa wallahi wani halin da za ka shiga duk mutanen da kasan suna da dama a duniyance za su maka wallahi sai ka je su kasa yi sai wani daban wanda baka taba ganin sa ba wata ilbi taba ganin ka ba wallahi sai zo fitar da kai yanzu abin da ya faru kwanan nan cikin gidan prison na gombe na garin wani irin kokari ne da ba a yi ba a ga an fiffid da wasu daga prisoners amma rana tsaka kawai sai wata alfarma ta zo aka ce duk aje a rage gidan prison ina masu kes kaza da kaza aka ne ko barista kawai sai aka yi ta fitowa wani ma bai san ta ina aka zo aka ce ya fito ba yanzu irin wannan sai ka danganta shi ga wani wasu sun je sun kasa wani ma da baka san shi ba kuma kawai an zo an ce fito to karka yadda abinda Allah shi kada yake wa mutane kai ka danganta shi ga wani Allah ya fitar da ni Allah ya tsiratar da ni Allah ya mun rufin asiri a rayuwa wane ya zama sababi to sababin nan dan aika ne ubangiji ya aiko shi kuma shi ma yayi dan kansa ne saboda in bai kai aikan Allah ba yana da ikon yayin shi ma kuma ya shiga masifa to zaka in yayi dan aika ne masha Allah thumma sha'a fula waja'a an ibrahim an-nakhai waja'a an ibrahim an-nakhai ya zo daga ibrahim an-nakhai annahu yakrahu an yaqula ar-rajulu yake cewa haramun ne dan yawanci salaf a babin aqida suna maganin karhanci ana nufin haramci yana ganin haramun ne mutum ya ce a'udhu billahi wa bika ina neman tsari da kai ina neman tsari da Allah da kai a sannan da kai ka sa sannan yau in ka sa sannan ka fita eh wajuzu an yaqulu sai dai mutum ya halatta ce billahi summa bika ina neman tsari da Allah sannan da kai ina neman tsari Allah ya min tsari sannan ina neman gudunmuwanka sannan ma'ana Allah ne zai baka dama kai ma in kai kai ma da ikon Allah kai hikkenan duka Allah ne kenan yayi ka fita daga shirka qala wa yaqulu yake cewa mutum shi ma kaje yana cewa laula Allah thumma fulan in kace ba dan Allah ba sannan wani ba kai shirka ba saboda ka ce sannan domin sannan tana nuna sai da ubangiji ya bashi izini amma in kace da Muhammadu da Musa sun so kamar ya kenan tare na ci tuwo da miya tare ba dan Allah da kai ba kenan tare kenan na Allah yana daidai da naka na wannan shirka ne amma na ci to sannan na sha ruwa sai daga ci to ka gama sannan ruwa ya zo to Allah sannan wane ubangiji sai da ya hukuncin sai ya kaddara wane zai shigo sannan yayi kun gane ko yawwa wala taqulu kar ku ce laula Allah wa fulan ba don Allah da wane ba sai dai ku ce sannan wane babu ma ja a fi man lam yaqna bil halifi billahi min al kaba'ir babin abin da ya zo ga wanda ya rantse maka da Allah ka kiyarda da rantsuwansa ka aikata zunubi shi kuma wanda ya in aka rantse maka ko ƙarya ake yi sai dai kuma abu ne da fito maka a fili ka gani kana kallo ba shi ya zo ya ajiye wannan abin ba ya zo ce maka wallahi ne aji sai ka ce wallahi ƙarya kake nan kuma in ka yadda kuma ka zo mahaukaci nan kuma amma abu ne ya shiga duhu baka san shi ba baka gani shi ba daga mutum ya ce maka wallahi haka yake shi ke baka san gaibu ba sai ka sallama shi kuma tsakaninsa da Allah ba dai rayuwa ba ce ya ci gaba da rantsuwa da wani da ba kan gaskiya ba kai da aka rantse maka ƙarya dauki gaskiya dauki rantsuwa shi da ya rantse a ƙarya ka bar shi da ubangijinsa wallahi ba zai yi albarka ba wallahi mutum ya rika shiga damuwa a rayuwarsa kenan damuwar iyaye damuwar jama'a damuwar duniya ka yi kuɗi kuma babu albarka ba kwanciyar hankali ba nitsuwa ka zama makaryaci har ka rantsa ya kan ƙarya ka yi asara ka zama iya lalacecce na ƙarshe ta so da haka wannan babin ka rantse ba don ka rantse a kan ƙarya babban zunubi ne kai kuma ko akan ƙarya aka rantse maka in baka gane baka sallama kai shiru kawai san da ya bayyana maka ƙarya ake kuma nan kuma sai ka dau mataki an ibn umar ya zo daga abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce la taj'alu bi la tahlifu bi abaikum kar ku rantse da iyayenku haramu ne mun gaba wannan babin kan ko kar ka rantse da wani Allah to sai man annabi kuma ya ce man kana halifan billahi man man halafa billahi falyasduk duk wanda zai rantse da Allah ko ya tabbata ya rantse kan gaskiya ne ya tabbata ya rantse akan gaskiya wa man hulifa lahu billahi falyarda kai kuma in aka rantse maka da Allah ka yarda ka yarda wa man lam yarda falaysa min Allah duk wanda aka rantse masa da Allah ya ki yarda to wannan baya tare da Allah saboda Allah Allah mai girma ne Allah babba ne a rantse baka da shi to ka ka amince babu qaul ma sha Allah wa shi'ta babin faɗan idan Allah ya so da kai wannan ai mun gama karatun ko yawa mun gama wannan karatu din eh kuma naga babin yana dan yawa ko akwai dogon hadisi ko to ina ga shine zamu tashi wannan babin ne zamu tashi saboda in zamu shige shi akwai dan fadi eh duk mun dan mintunan da ya rage kuma bai fi minti uku ne ba ko ko minti hudu to ba zai ishe mu ba ko sharhin gabar farkon ma saboda haka a darasin mu na 40 da uku za mu tashi babu qaul ma sha Allah wa shi'ita subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh